أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahalal uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du yanwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna miƙa godiya da jinjina ga Allah subhanahu wata'ala da ya ja mu ya kara yiwar mu wannan yini mai tarun albarka yinin litinin wanda yau yayi daidai da goma sha shida ga watan sha'aban yau hijira na da shekara 1445 26 ga watan biyu na shekarar miladiya 2024 barkanmu da kasancewa a wannan maktaba ta mai tarun albarka maktabatu darul ilmi da ke wannan unguwa ta manawa ce a nan fadar jihar gombe barkanmu da kasancewa domin ci gaba da darasi cikin littafinmu na halul masail wanda muke darasi cikinsa a duk mako a irin wannan yini da kuma daidai wannan lokaci idan masu bibiya ba su manta ba a makon da ya gabata malin yana mana magana game da aqsamul miya har muka shigo cikin faslun idza ta'ayyanat najasatu ghusla mahalliha ghusla mahalluha idan najasa ta same ka ta ayyana a tufa ko a jiki to a wanke gun da najasan ta taba fa in tabasat ghusla thawb kullu idan kuma ta fantsama a cikin tufa to a wanke tufan gaba daya wannan fasali shi ma mun karanta shi zuwa ƙarshe insha Allahu za mu tashi faɗe malam da yake cewa wa qala rahimahullahu ta'ala wa man shakka fi isabati najasa haka ne kuma a shafi littafi irin nawa na 35 haka ne yawa wannan kuma shine darasin mu na 17 malam yake cewa wa qala rahimahullah malam Allah ya masa rahama yake cewa wa man shakka fi isabati najasa duk wanda yake shakka akan samuwar najasa ta tare da shi iya shakka najasa ta same shi ko ba ta same shi ba nadaha to hukuncinsa sai yayyafi idan atifa ne kana shakkar kaji motsin lema najasa ne wannan ko ba najasa ba to abin da ke kanka na wajibi sai ka samu ruwa ka yayyafa abu an fahimci wannan idan kai ya fa wannan matsalar ta wuce fa in asabahu shay'un shakka fi najasatihi amma idan wani abu ya taba shi abin iya kokontan najasa ne ko ba najasa ba na farko kana shakkan najasa ta same ko ba ta same ka ba akwai yaqinin abin najasa ne sai dai tunani ya taba ko bai taba ba shine na farko yake yayyafa gon na biyu kuma ka ji motsin tabawar to amma shi abin da taɓa kaɗin kana kokwantar najasa ne shi ko ba najasa ba an fahimci abin biyu ne amma suna da bambanci kamar kana tafiya ka je ruwa ya falla tsoma fiye wuta ne ka taka da guntunsa ya taɓa ka ko kuma a fitsarin yaro ne ko kwata ne da sauransu ka ji dai lema to amma abin kana kokwanto najasa ne ko ba najasa ba ne shi an fahimci wannan to shi kuma in ji malam a fa'in shakka fa'in asabahu shai'un shakka fi najasatihi fala na zaha to shi ba za ka yi farawa idan kana kokwanta shi najasa ne ko ba najasa ba ne ba za ka yi ba na farko kuma kasan abin najasa ne ya taɓa ka ko bai taɓa ka ba to shi ne hukunci za ka yi ba an fahimci maganar wa man ta zakarar najasa wanda ya tuna najasa a jikinsa ko tufarsa wa huwa fi salati amma ga shi iya sallah gashi ya fara sallah to kaba in ji malice sai ka yanke sallar kawai ana fahimta illa an ya kafa kurujal waƙat sai dai in kana jin tsoron lokacin sallah zai fita wa man salla biha nasiyan wanda yi sallah da najasa jikinsa amma da mantuwa ka san najasa ta same ka baka wanke ba ka wanke ba kamanta sai kai sallah da tifan wa tazakkara ba'da salami bayan an yi sallama sai ka tuna cewa tufar kafa akwai najasa amma ka manta baka wanke ba to in ji malam sai ce a adafi lokaci idan da lokacin sallar bai fita ba sai a sake ta idan kuma lokacin sallar ya fice shikenan ta tafi an fahimta sai maliki cewa albayan yani anna man tahaqqaqa bin najasati wanda ya tabbatar da abu najasa ne ka san dai fitsari najasa ne ko ka san kwata najasa ne an fahimta to wa shakka fi isabati saubihi aw badanihi sai kake kokwantan fitsarin nan ya taba tufarka ko jikinka ko bai taba ba ruwan kwatan nan ya taba jikinka ko tufarka ko bai taba ba wannan shine na farko aw makanihi ko ya taba gunda zaka yi sallah nazaha to hukunci sai ka yayyafa idan a jikinka ne ko a tifanka ne ko a gunda zaka yi sallah to hukuncin wannan yayyafa zaka yi sai ka yayyafa ruwa a gun ai rasha alaihi da nazaha da rasha duk ɗaya ne sai a farfatsa ruwa a gun wujuban malaci hakan wajibi ne wajibi ne ka samu ruwa ka yayyafa a abin da ka san najisa ne amma kana kokonto ya taba ka ko bai taba ka ba sai ka yayyafa ruwa a gun wujuban wa in tahaqqaqa bil isaba amma in ka tabbatar kuma abun ya taba ka ko ya taba tifanka ko ya taba gunda zaka yi sallah ka tabbatar da wannan amma wa shakka fi najasati ma asaba amma abin da ya taba kan kana kokonto najasa ne shi ko ba najasa bane an fahimta kana kokonta shi abin da ya taba kan najisa ne ko ba najisa bane to fala yajibu nadha al mashhur bisa magana mafi shahara ba yayyafar ma ba za ka yi ba ana fahimta wa amma idza shakka fi kaunihi najasatan amma idan kana kokontan abin bai kasance najasa ba shakka fi kaunihi najasatan kana kokontan abin najasa ne shi ko ba najasa bane wa fi isabatihi li saubihi a taɓa wanda yi wa tufafinka au badinihi ko gangar jikinka au makanihi ma'an ko gunda za ka yi sallar a haɗe to fala na za a alihi ittifaƙan to bisa ittifaƙin malai ba za ka yi ba a kansa ba ana bayimta wa wujubun na zaha libera'ati zimma bilekin shi ma na farkon da aka ce ka yayyafa domin bara'atu zimma domin ka kubuta daga kokonto ka tabbata akan yaƙini Allah dai sa kun gane karatun kala biyu ne cakuɗa shi a guda amma in kun abin nan in kun nutsu za ku fahimci abin nutsuwar ita ce abin da yake faɗa na farko wannan ka tabbatar da abu kaza na jasa ne an fahimta ka tabbatar da ruwan kwata ko fitsari na jasa ne wannan baka kokonto to amma sai kake kokonto ya taba ma tufa ko jiki ko bai taba ba ya taba ma gunda zaka yi sallah ko bai taba ba ana fahimta to shi hukuncin sa yayyafa zaka yi yayyafa zaka yi wa ko amma a na biyu abu ya taba ka kaji lema ka ji danshinsa ya taɓa ka amma kana kokwantan abin da ya taɓa ka najisa ne ko wani zama ne to shi an ce ko ya farma ba za ka yi ba to wannan shi ne abin da malin ya faɗa Allah ta'ala ya sa kun gane to yake cewa wancan na farko wajibi ne ka yi yaba na biyu kuma magana mafi inganci a gumma ne ba za ka yi yaba ba to wannan shi ne abin da ya faɗa insha Allah malin yake cewa wa qad ja'a fil hadisi ya zo cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake cewa da amma ya ribuka ila ma la yaribuka ka bar abin da kake kokonto zo abin da baka kokonto a kansa ka bar abin da kake kokonto ka hau kan abin da baka kokonto a kansa ana fahimta wa anna man tazakkara najasa duk wanda ya tuna najasa a jikinsa ko tufarsa amma ga cinin wa huwa fi salah a lokacin ya shiga cikin sallah ya fara sallah wa kana lokacin muttasi'an amma lokacin sallar iya da fadi lokacin akwai wadatar lokaci to ha sai ya yanke sallar kawai sai je ya wanke najisa din an fahimta wa in kana lokacin dayyiqan idan kuma lokacin kuntatacce ne kamar sallar magariba ba ta lokaci mai yawa to in ji malam sallah ma'ana sallah bai lajisa shi kenan sai kai sallah da wannan tufar mai lajisa kawai wala qada'a ba za ka rama ta ba li'anna izalatu najasati domin gusar da najisa in ji malam takunu ma'a dhikri wal qudra tana kasancewa ne idan ka san da najasar kuma kana da iko kawai da ita an fahimta ma'a dhikri wal qudra ita dama najasa a jikinka ko tufanka fidda ita a lokacin da za ka yi sallah to sai an samu sharaɗi guda biyu sharaɗin farko ka san da najisar sharaɗi na biyu kuma za ka iya fitar da najisar an fahimta amma in ba ka san da najisar ba ka yi sallar da ita to bai samu shahurin malamai sun ce sallar ta yi ba za ka sake ba in kuma ga najisar ba ka da ikon fidda ita haka za ka yi sallar ka ba ta da matsala ita najasa dole sai ka san da ita kuma kana da iko kawar da ita wannan shi ne zama wajibi a kawar da ita kamar da malai yake bada sai malai yake cewa wa in kana lokacin zai yi kana sallah idan lokacin kuntatacce ne sai yi sallarsa da tufa mai najasa wala qada'a ba zai rama komai ba li'anna izalatu najasa takunu ma'a dhikri al-qudra domin ita kawar da najasa a jikin mai sallah ko tufarsa ta kumshi sharadin kasan da ita kuma kana da ikon kawar da ita wa illam yatazakkar har in baka tuna da ita ba illa ba'da salami sai bayan da kai sallama to a'ada salata idan kana alwaqtu baqiyan idan akwai guntun lokacin sallar bai fita ba to sai yace zaka saki amma me istihbaban a matsayin mustahabbi ana so an gane ko amma in baka saki ba fa eh ba komai ya ce za ka sake amma istihibaban ana so inda sauran lokaci ka sake amma in babu sauran lokaci ko kuma a'a da lokacin ma baka sake ba don sallaka dai ba ta da matsala an fahimci wannan malik ya cewa alwudu alwala alwudu mashru'un kitaban wa sunnatan wa ijma'an ita alwala shar'antaccen abu ne a musulunci a ƙura'ani da sunna da kuma ijima'in malamai ƙalallahu tabaraka wa ta'ala Allah mai girma da buwaya yana cewa ya aihuwal ladina amanu iza qumtum ila sala ya kuma su imani idan kuka tahi za ku yi sallah fagsilu wujuhakum ku wanke fisakunku wa aydiyakum ila almarafiqi ku wanke hannayenku zuwa idan sawu afwan zuwa gwiwar hannu shine marafik gwiwan hannu wamsahu bi ru'usikum sannan ku yi shafar kawunanku wa arjulakum sannan ku wanke kafafuwanku ila ka'abain zuwa idan sau suratul maida aya mai namba ta shida ana fahimta Allah ya ce idan za ku yi sallah ai iza arattumul qiyam ila sallah a wannan gabar suka ce anan niyya ta shigo a matsayin farillan alwala a iza kumtum ila salati iza arattumul qiyama ila salati ka gani yake idan kun yi niyyar za ku yi sallah to ku yi alwala an fahimci wannan fagsilu wujuhakum sai fara da wanke fiska kuma alwala ai ba fiska muke fara wankewa ba ko da farko za mu wanke hannayen mu sau uku mu shaƙi ruwa mu face sannan sai mu wanke fiska to me yasa bai maganar wanke hannuwa ba da shaƙa ruwa da kuskure baki kai da shaƙa ruwa da facewa sai ya zo kai tsaye fiska na'am eh domin waɗancan malamai sun ce sunnoni ne amma wanke fiska farilla ne sai fara da farilla a gane ko na'am eh niyya da nayi bagayanta a baya sannan kuma abu na biyu ga farilla kai ga wanke fiska an fahimta gaga daga wanke fiska sai wanki hannaye ko fagisilu wujuhakum wa aydiyakum ko wanki hannayenku ilal ila ilal marafiq nan zuwa gwiwa shine wanki na farilla shi yasa a kullun idan wannan munasaba ta so mana ƙara bayani da yawa idan mun zo alwala akwai wanki hannu na farko na sunna wanda ma'aikin Allah yake cewa har ma in bacci kai ka tashi to kafin ka ɗebi ruwa ka kai bakin ga kuka tsunduma hannunka cikin abin da za ka yi alwala to karkata abin ka wanke hannunka sau uku a gefe domin baka sani ba a ina hannunka ya kwana me ya wuce ta hannunka ina haka shi kana bacci baka sani ba amma idan ka wanke shi gefe to in ma da wani abin da ya hau ko nan da teku wani abu ka wanke shi sai ka ibro haka kai bakin ka bata da matsala to wannan wankin na farko matsayin sunna ne ka wanke hannunka iya nan wuyan hannu sunna ne a alwala an fahimta ita kuma sunna bata kai farilla ƙarfi ba idan kuma an zo wanki na biyu da ayan nan ta yi magana a kansa to ba fa daga nan za ka ɗau wankin ka yi ƙasa ba a har daga ‘yan yatsu wanki na farko da ka yi bai wadatar da wanki na biyu ana fahimta domin wanki na farko suna ne bai isarwa da farilla ba idan ka zo wanki na biyu da aka ce ka wanke har nan to sai ka sake maimaita wanki nan ɗin ina ba ta an fahimta amma wa'ansu da yawa in sun zo kai su fara daga nan he su yi ƙasa su a nasu zaton wankin farko ya wadatar ba he sun yi wanki ne biyu wani kuskure ne har in ka sani kai to baka da alola domin iyanin dinnan tamkar baka wanke shi ba a cikin gabanka na alola ana fahimtar wannan mu koyi wannan mu koya iyalanmu wannan hatta yara ƙanana in za su yi alola mu koya musu wannan domin wanki na biyu farilla ne kuma hannu aka ce ka wanke hannayenka har zuwa nan kaga tun daga yan yatsunka har zuwa gwiwar hannu shine wankin farilla alwala wanki na farko hannu zuwa wuyan hannu wannan suna ne bai wadatarwa a wanki na biyu ina fata an fahimci wannan shine abin da zan ƙara bayani a kansa abu na uku sai ya ce wamsahu bi ru'usikum ce shafar kai to shafar kai malamai musamman a wannan ayar malaman tafsiri sun kai sun kawo wajen me ake nufi da shafar kai masu jami'ar ra'asi ko masu ba'aru ba'asi shafar kai duka ko kuma a wani bangare daga kai in ka shafa ma yayi to wadan malamai sun samu ƙara juna sani akwai malamai da suka ce dange in ka shafi kanka ma wani bangaren yayi kamar ina tsammanin hanabila da su hanafiya suna da wannan ra'ayi an fahimta amma kamar su imamu shafi da imamu ahmad sun ce duka sai shaka shi ke ka shafi kanka gaba daya tunda manzon Allah an ce aqbala bihi ma wa adba mazalan ya tashi shafar kai duk in ya tsunsa iya tafiya da su har kiya sanan kuma ya da da su gun da ya fara shafar kai an fahimta magana mafi inganci kuma abin da yafi korar kokonto shine shafar kai duka a yayin arna to ya ake shafar kai shafar kai idan ka zo haka wannan manyan yan yatsu ana ce musu ibahama ko ibahama sunansu wannan kuma sabbaha wannan wusba wannan kunsar wannan bunsa to wannan sabbaba wannan ibahama kai su biyun sai ka sa su anan daidai nan ɗinka ana fahimta anan za ka sa su gefen goshinka waɗannan kuma yan yatsun sai ka yi musu haka bayan ka jiƙa su da ruwa to sai ka tafi da su gaba ɗaya biyun sai ka zo har ƙeyarka da su bayan ka zo bayan sannan suna haka sai ka sake dawowa da su har zuwa gunda ka fara shafar gaba shi kenan wannan shine maganar da mashahuran malamai suka faɗa kuma shine shafar kan da babu kokwanto a cikin ta ana fahimta amma wani zuwa ga kawai za su ɗan tsoma hannun saruwa su ɗan gegera haka kamar cirar zakara kawai za su gegera haka su dawo wannan gaskiya akwai malamin da suke cewa ba ta yi ba ba ta yi ba sai ka jika hannu ka ka shafi kanka sannan kuma ka dawo da su domin hadisin manzon Allah haka yi nuna sallallahu alaihi wasallam sannan wa arjulakum ila alka'bayn haka nan a wanke kafafu zuwa ga idan sawu kaga duk wannan farilan alwala ya fada wanke fiska farilla ne wanke hannu zuwa gwiwar hannu farilla ne shafan kai farilla ne wanke kafafu farilla ne an bayyana nan waja fil hadisi malici yazo a hadisi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la ya ƙabarullahu salatan bi ghairi duhurin Allah ta'ala bai karɓar sallah idan an yi ta babu tsarki ko bai karɓar sallah idan an yi ta ba alwala wala sadakata min hulul hakanan Allah bai karɓar sadakar da aka yi ta da kudin haram shine hulul a gane ko yawa dukiyar da ba ta haka ba a ce ka ɗauka kai sadaka da ita to Allah bai karɓa rahu ahmad wa muslim wal arba'a imamu ahmad da imamu muslim da sauran malamai guda hudu sun fito da hadisi wakali ya ci gaba da cewa la tuqbalu salatu ahadikum sallar ɗayanku Allah bai karɓanta iza a hadafa izan ya yi hadasi mana idan alwalansa ta warware hata ya tawadda har ya sake Allah idan ka yi alwala ka yi wata sallar da ita alwalan ta warware to sallan gaba sai ka sake alwala ke idan ka yi alwala ta warware ce ba ta halatta ka yi sallah sai ka sake wata alwala an bai mishan nan rahu al-bukhari imam al-bukhari ya fito da wani hadisi maliki cewa wa kala rahimahullahu ta'ala malan Allah ya masa rahama yake cewa fara'idul wudu'i sab'a farillan alwala guda bakwai ne ko faslun fi fara'idul wudu'i fasali zai magana game da farillan alwala fara'idu alwudu'i sab'a su farillan alwala guda bakwai ne anniya na farko niyya mahalluha alqalb mahallun niyya shine zuciya an fahimta ita niyya ba furta ta ake yi ba nawaitu nawaitu dinnan duk bance bid'a ne an fahimta ita niyya a zuci ake yin ta ba a ba a furta lafazinta ka dauko huta ka zauna me ka zauna niyyar alwala kai shikenan magana ta ba a bukata sai ka furta lafazin nawaitu ada as-salata wal wudu'i kaza kaza a duk wannan malamai sun ce bai ba musamman shekul islam ya ce at-talaffuzu bin niyya bid'a shekul islam ya ce furuci da niyya ma bid'a ne domin ba a san shi a lokacin magabata na farko ba wal ghaslu alwaji wa ghaslu alwaji da wanke fiska shi ma farillan wa ghaslu yadaini lil marafiqain lil marfiqain ko ilal marfiqain duk ɗaya ne da wanke hannaye zuwa can gwiwan hannu wa maswar ra'asi da shafan kai wa ghaslu rijilaini da wanke kafafu lil ka'abaini ko ilal ka'abaini duk ɗaya ne zuwa idan sawu waddalku da ciccudawa ruwan ba haka zake kwara shi ba wanda ya cancanta kamar matse matse in yatsu sai ka sa hannu wanda yake akwai tattara sai ka sa ka goga ka tabbatar ya shiga shine dalku kenan wal mawalatu mawalatu kuma shine yin abun abu daya suna fassara ta da alfawu ana fahimta kamar karka fara alwala a nan ka wanke fiska ka koma can ka wanke hannu ka koma can ka wanke kafa a abe ba ana so ka yi alwala gaba ɗaya a guɗaya ka fara a nan ka gama a nan wannan shi ne ma'anar mawalatu kamar yadda wannan shi ne fasar da malamai suka fi ke an fahimta albayan yani an na fara idal wudu'i cewa su farillan alwala kama zakar kama zakarat al-aya al-karima kamar yadda waccan aya ta farko aya mai karamci ta bayyana fi suratul ma'ida a cikin suratul ma'ida wahiya na farko shine anniya niyya wahiya azamul qalbi ala fi'il wudu'i shine zuciya ta yi azama domin za ta aikata alwala wannan shine ne ka zauna ko ka tafi da niyyar mai alwala zaka shine azamul qalbi ala fi'il wudu'i niyya daura niyya wajen gabatar da alwala kama ja fi qaulihi alaihi salatu wassalam kamar yadda yazo cikin fadin sa alaihi salatu wassalam yake cewa innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa rawahu al-bukhari wa muslim manzo Allah yake cewa dukkan ayyuka suna damfara da niyya cewa kowane dan adam akwai abin da ya niyyata na biyu ghaslul wajhi wanke fiska min a'ala al-jabha daga can ƙololin fiska ɗin lemun ta haddiƙin har zuwa nan ƙarƙashin haɓa yi ne zikin an fahimta wa ma bayyana wata dai al'uzunai da kuma nan tsakanin nan gefen kunne zuwa gefen kunne na nan demarcation na fiska daga nan inda ka fara shafar kai an fahimta matsalar gashi inda ba san ƙogare ka ba in sanko gare ka wannan larura ce amma inda yin normal ne gashin kai ke fitowa ba sanko ba ne to daga inda ka tsaya wa shafar kai inda gashi ya daina fita to abin da ya gangaro ya gangaro har nan kasan haɓa shi ne tsayin fiska ke faɗinta kuma daga nan daidai wannan ɗan tudun na kunne wannan ɗan abin daidai nan to har ya taho ya taho ya rubun ɗan uwansa daidai wannan to shi ne faɗin fiska kenan ba iya ɗan tudun nan kawai ne fiska tun daga nan goshi ƙarshen matsalar gashi matukar ba san gare ka ba har zuwa nan ƙarshen haɓa daga nan ɗan wannan tudun na gefen kunne har zuwa wannan ɗan tudun na gefen kunne to wanda shine tsayin fiska da ko faɗin fiska idan shari'a ta ce ka wanke fiska a alwala to haka ake ne ko ina nan sai ka tabbatar ruwa ya taɓa wannan gun gaba daya an fahimta duk inda ka bari in dai a wannan area ne ka bari shi ba ka wanke ba to alwalaka ba da shiga ba ka bar lum'a inda gangan ne sallar kama ba ta yi ba an bai bijan nan sai ma yake cewa a wa aidiyakum a haka ne ko fagsilu wujuhakum a wa gassulu gasul gasul gasul wajhi ko min a'la al-jabha li muntaha adh-dhiqil wa ma baina watadai al-uzunayn fiska kenan liƙaulihi alaihi salatu wassalam ko kuma liƙaulihi ai alaihi salatu wassalam faksilu wujuhaku ku wanke fasakon su umarni daga Allah na uku wa gassulu yadaini ila al-marfiqaini farillan alwala la uku shine wanke hannaye zuwa har gwiwan hannu kamar yadda muku bayani da zuke da tun daga yan yatsu har zuwa nan gwiwan hannu a wanki na biyu duk sai sun yi ciki liƙaulihi ta'ala Allah ta'ala yake faɗa cikin aya alƙur'ani mai girma wa aidiyakum ila al-marafiq wanke hannayenku tun daga sama har zuwa gwiwar hannu farilla ta hudu alwala wa masu ra'asi da shafan kai min al-jabaha daga goshi nan inda ka tsaye da wanke fiska kenan daga nan kuma inda gahi ya fara tsiranin zaka shafa ila kafa har zuwa ƙiya ita ce kafa ana fahimta kama fil ayatul karima kamar da waccan aya dai ta yi bayani wamsahu bi ru'usikum ku shafi kawunan farillan alwala na biyar ghassul rijlaini wanke kafafu ila alka'abaini zuwa ga idon sawu liqaulihi ta'ala fi ayatul karima kamar da Allah ta'ala yake faɗa cikin waccan aya mai girma wanda yake cewa a wa arjulakum ila almarafiq wa arjulakum ila alka'bayn haka ne ko wa arjulakum ila alka'bayn sannan ku wanke kafafuwanku zuwa ga idon sau dan tudun nan na kasan kafa an fahimta to nan aka ce ku wanke kamar yadda wannan ayar tabbatar da shi ina fata an fahimta farillan alwala na shida farillan alwalan na shi da injimalan shi ne waddalku addalku wa huwa tafrikul a'adha'i shi ne wanke gaban duk gaba kamar nan ainihin wannan matse-matsen yan yatsu na ƙafa ko na hannu an fahimta to wajibi ne ka sa ka tsatsefe kamar nan kwarin fiska abin da shafi kwarin idon nan shi ma sai ruwa ya taba idan fiska ma ta fara tattara to dole ne a sa ruwa an fahimta nan karkashin haɓan nan dole sai ruwa ya shiga a wanki shi ne addal kudin ba kawai ruwa za ka dinga farawa ba kawai kana da cewa bayan ka sa ka sa hannu duk inda ya kamata ka sa hannu ka dirza ka samu yaƙinin ruwan ya taba to wannan shi ake nufi da addalku an fahimta wannan fi mabda il'aya iza kuntum ila salati fagsilu da Allah ya ce idan kun yi niyyar sallah to ku wanke kaga fagsilu din kamar iya nufin umarni ne na wankewa din wankewa kuma ba kwarawa bane kwarawa daban wankewa daban an bayyana wannan wali hadisi abdullahi bin zaid hadisin abdullahi bin zaid Allah ya kare da shi annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya kuli yana cewa haka za yadluku haka ne sai yake kwatanta musu da hannu haka shi ne addalku yake kwatanta musu da yake wanke gaban alwala ana cicciɓawa ɗin ana fahimta? farillan alwala na bakwai wal mawalatu mawalatu wa yu'abbaru anha bil fawri a wani gun kuma ana ta'abirin kalmar da alfawu ai fi'ilu a amalil wudu'i kullaha fi fawrin wahidin shine ka aikata dukkan aikin alwalarka abu daya ba tare da rarraba ku ba biduni tafriqin fahishin ba tare da ka wanke a can ba ka koma can ka koma can to hakan iya iya zama matsala ga alwalanka ana fahimta a ma'azzikir wal qudura matkar ka san hakan kuma kana da ikon zama a bude yin kai alwala to haka ake so duna ala ajiz wal nisyan matkar abin da kai ba mantuwa bace kuma ba ainihin gazawa bane Allah mashahuri bisa magana mafi inganci iz qata'ul ibada male ce domin yanke ibada ba'ada shuru'i fiha bayan ka fara ta manhiyun an hana a kansa ka fara ibada kuma ka yanke ta da gangan to manhiyun anhu abu ne da aka yi hani domin Allah ta'ala yana cewa wala tubdilu a'malakum kada ku bata ayyukanku ghaira anna al-fasl al-yasiri mughtafarun cewa dan fasl dan intabal dan kankani an gane ko shine faslul yasir kamar ka fara alwala ka dan tsaya haka ko ka ga wata waya mai muhimmanci zaka dan daga sakan 30 20 ka ajiye ko kuma a'a attishawa ta kama kuma cikin mutane ne ka dan koma gefe kai attishawanka ka dan kauda kanka haka gefe ko wani abu ne makamancin wannan dan abu da ya bujiro maka na alwala ka dan tsaya domin ka gabatar amma abin ba zai dauma lokaci ba ine wal faslul yasir sai ce mu tafar wannan an yafi bashi da matsala ana fahimtar wannan wannan ba matsala bane wa kazalika ma kana li ajzin haka nan abin da ya abin da kai dan gajiyawa ka fara abu to gajiyawa ta sa ba kai ba kamar jinya ko ta larura ko wani ciwo a gaban alwala ya hana ba kai yanda ake bukata ba domin ka gajiya iya karfinka kenan iya damanka kenan to wannan shi ma baka da matsala domin Allah ta'ala na cewa la yukallifu lahu nafsan illa wusaha Allah baya dora rai wata aiki face abin da za ta iya zuwa da shi wa hadhihi li fara'id waɗannan farillai da malai lissafa guda bakwai sai ce mansusun alaiha duka an samu nassi a kansu dukansu fi qaulihi ta'ala fadin Allah ta'ala da yake faɗa kama ta kaddama kamar yadda waccan aya ta gabata ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati fagsilu wujuhakum ya kuma su imani idan kun tahi za ku yi sallah to wanke fiskar ku daga nan har zuwa ƙasa wani yatu kuma inda niyya ta zo cikin hadisi cikin nasi shine min min alhadisi sharif hadisin ma'aikin Allah mai girma da yake cewa innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa ashikhani dukkan ayyuka suna damfar da niyya kuma kowane mutum akwai akwai niyyar da akwai niyyar da ya niyyata a cikin zuciyarsa rawahul bukhari wa muslim sunanul wudu sunnonin alwala ana ganewa wakala rahimahullah malan Allah ya masa rahama yake cewa wa sunnanuhu sunnonin alwala ghasslul yadaini ila alqu'ain wanke hannuwa zuwa ku'i ku'i kuma shine wuyan hannu nan ana fahimta shine ku'ai nan kuma mefakai an fahimta yawa wanki na farko to shi malam zai bayani ana wanki hannu da ake yayin fara Allah a wanke iya wuyan hannu da suna ne sai ya kawo shi ma shine nan ba ta farko ana fahimta ghassulul yadaini ila al-qu'ain inda shiru lokacin da za ka fara alola walmadmada da kuskuren baki wanke baki daban kuskure baki daban ana fahimta kuma hatta sunna da ta zo maganar asuwaki a alwala to kafin ka fara alwala ake yi minti ɗaya ne sakan talatin ne kaɗan yi asuwakin ka ka ajiye sai kuma ka fara alwala amma idan an zo magana zuba ruwa a baki zubawa za ka yi ka kuskure bakin ka zubar ba a lokacin za ka wanke bakin ba ba ɗan yatsa ake sawa ke cusawa ba a magmada shi ne ka gumtsuruwa ka kuskure bakin sannan ka fesar da shi wani abin da ake nufi kenan in kana da niyyar wanke bakinka da asuwaki ko wani abu to kafin ka fara alwaki shi sai ka zauna ka yi asuwakin ko ka yi brush naka duk ka yi amma idan ka zo gabar zuba ruwa a baki to ba ba wanke baki yake yi ba za ka zuba sai ka kuskure da kanka sannan sai ka fesar da shi ana fahimta wanda shine matbaba kuskuren baki sai malik ya cewa wal istinshaqu da shaƙar ruwa shi ma sunna ne ka shaƙi ruwa hancinka sannan wal istinsharu facewa shi ma sunna ne waraddu masu ra'asi da dawo da shafan kai tafiya da shafan kai menene farilla ne ko inda Allah ya ce mai wamsahu bi ruhusikum amma dawowa da shafan kai suka bai matsayin sunna tafiya da shafan kai farilla dawowa da shi sunna wa masul uznayn da shafan kunnuwa dan jika ya tsunka sa wannan a cikin kunne wannan sabaha din ka sa shi cikin kunne wannan kuma babban sai ka goge bayan wannan karaman ya wanke cikin wannan kuma ya goge bayan ana fahimta wannan shine masul uznai ainihin shafan kunne ciki wannan bayansa kuma wannan ana fahimta a wa masul uznaini wa tajdidul ma'a lahuma kadan sabinta ruwa kansu idan ka shafi kai ko ai sai shafan kunne to idan shafar kan hannun ya bushe ba lema to sai ka sake jika ɗan yatsun ka sai ka sake shafar kunne da su yini tajdidul ma sabinta ruwa wa tartibu bainal fara'id da jeran tafarillan alwala daga wannan sai wannan sai na har ƙarshe shi ma wannan jerantawa sunna ana fahimta wai duk wannan a wanke kaza a goge kaza a yi kaza waye hararo wace hikima ce ta sa ake wannan na farko tsarki ma ta kai na farko ruwan ma da za ka yi ibada ta ai mun yi bayanin ruwa makwanne gaba da ruwan ma ba kowanne bane za ka yi ibada da shi ba kowanne bane in kai fitsari zai ma tsarki ba kowanne bane za ka yi alwala da shi ba kowanne bane sannan aka zo magana alwalan nan gashi yadda ake faɗa a wanke nan a wanke nan a goge nan a wanke nan to me hikimar haka akwai wanda ya gano walaikun musulam gaskiya ne haka zai yi malamai daga cikin abinda malamai su fara akwai wannan shine domin ka tattali jikinka wajen kusantar ubangiji an fahimta domin annabi Musa alaihi salam lokacin da zai gana da ubangiji Allah ya kiraye shi lokacin da ya je kusa da Allah an ce takalminsa an yi da fatar wani abu ko fatar jaki wanda wasu malaman suke fara ko dai wani abu sai Allah ke cewa fakka la'ana alai ya Musa ka ajiye takalminka a gefe innaka bil wadi al muqaddas du'a kai kana wani kwari mai yawan albarka ko mai tsarki kaga Allah ba a kusantar sa da wani abu mara tsarki ana fahimta wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya sallah da takalmin sa to sai ya kwabe takalmin sai ya jefa su gefe su ma sahabbai duka sai suka kwabe suka jefa bayan yayi sallama sai ke ce me yasa kuka jefa da takalmin ku sai suka ce ai manzon Allah mu mun kai maka jefa da na kai muka jefa da namu sai ce ni mala'ika ne zo ce mun kasanta kalbi na akwai najisa ina ganawa da Allah bai kamata na kusanci da najisa ba sai mala'ika ya sanar da ya ɗauta kalbi sai aje shi an fahimta kaga duk wannan tattali ne wajen ganawa da ubangiji kazamto akwai tsarkin zuciya sannan akwai tsarkin gangar jiki sannan akwai tsarkin tufafi sannan kuma akwai tsarkin gud da za ka yi sallah ana fahimta duk abin nan da ake a yi kaza a yi kaza a wanke kaza a goge kaza duk tattali ne domin ka gana da ubangijinka domin an ce almusalli yunaci rabbahu domin shi mai sallah iya ganawa da Allah ne kullum kuma ana so kusanci Allah da tsafta da tsarki da yanayi mai kyau da kamala mai kyau an fahimta yasa gaskiyar magana akwai kusakurai da yawa a gunwa an su musulman da yawa wajen irin tufafin da suke yin sallah da su ba a hana ka sana'ar ka ba ba a hana ka aikin ka ba kowane irin aiki ne inda ya halatta kai kayan ka ko mai bata kaya ne ko mai baɗar ka kaya ne to amma in za ka yi sallah ka san dawa za ka yi wace ibada za ka yi in har aikin ka da kake mai bata kaya ne ko kaya mai kyau bai yi ai yana da kyau ka samu ko ejiyar labiyar ka sa a leda kana gun aikinka idan an kira sallah to kuma ban daki kwabe wannan tufa da kake aiki da su sa wannan dogon jallabe ka je kai sallar ka idan ka dawo kwabe kayan ka sa yi nuban kai aikin ka haka ake yi amma gaskiyar magana za a ga wa'an sun sako tufa bakakirin wani ma da datti wani ma ungumi ya taba shi na kusa da sai ya toshe hancinsa an fahimta wani kuma bakin mai misali wani kaza dai sai ga kuma da wannan yanayin ya haifo cikin masallaci wannan bai dace ba bai daidai bane Allah ta'ala iya cewa ku zo zinatakum inda kulli masjid idan kun zo za ku yi sallah to ku riki adon ku a kowace sallah da za ku yi kar ku yi sallah da tufafi wanda ba su da kima ba su da daraja ana fahimta sunnan ta wankan juma'a da aka yi kun san wankan juma'a sunna ce muakkada sunna ce mai karfi wankan juma'a dalilin da yasa aka shar'anta wa sahabbai wankan juma'a an ce lokacin sahabbai mutane ne masu kwazo wajen neman na kansu wani gona wani itace wani faskare wani dako wani leburanci to suna wannan aikin ga kuma rana an fahimta tun da gumi zai tashi to a daidai lokacin kuma za ka ci a tawa a izallar juma'a to kowa da wannan yanayin nasa wani gona wani tsarin ice wani dako wani kaza gumi ya tashi sai a ce kuma a zo a gabatar da sallar juma'a to a lokaci sai a je masallacin ya dan canja wani yanayi domin gumi in ya haɗu da rana iya ba da wani sako an fahimta to sai aka shar'anta duk wanda ya je aikin nan to kafin ya zo masallacin juma'a ya je yi wanka an fahimta wani ne asalin shar'anta wankan juma'a domin a ƙara tsabtace jiki zuwa wajen kusanta ga Allah subhanahu wataala to kai da wani dalili zaka dinga zuwa ka gabaci Allah ka kusanci Allah amma da tufar da ka san tufa ce ba mai kima a gonka ba ko sirkinka za ka je ka gayar kai ko zuwa taɗi za ka yi gun budurwa ko bazuwarka ba za ka je da tufar ba wallahi ba za ka je da ita ba sai ka yi wanka ka fesa tunani ka karya hula ka yi komai ka yi tsaf-tsaf sannan za ka tafi amma gun ubangiji kuma sai ka zo da tufar da ka ga dama wannan ba daidai ba ne ya kamata mu gyara ya kamata mu gyara sai malik ke cewa a وتجدد ما عليهما والترتيب بين الفرائض البيان مالكي cewa yani anna sunanul wudu cewa su sunnonin alwala al-ma'khudha min amalihi alayhi salatu wassalam wanda aka cirato su daga aikin sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yake aikatawa aka gani sai ya zama sunna na daya ghassulul yadaini ila al-qu'ayn wanke hannuwa zuwa ga wuyan hannu inda shiru'i lokacin da za ka fara alwala li hadisi abi huraira radiyallahu an hadisin abba huraira Allah ya kare da shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kala ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza sai kaza ahadukum min nawmihi idan ɗayan ku ya falka daga baccin sa fala ya gamis yadahu fil ina kare tsunduma hannunsa cikin makayin alwalansa tunda a lokacin abin da suke rabu da ɗin abu ne kamar ƙwarya ko baho ko wani abu haka a ta yi gasila ha falasan a sai ya wanke hannunsa a gefe sau uku fa inna hula ya dari aina ba ta fiye da hu domin bai san a ina hannunsa ya kwana ba rahu ahmad wasita imamu ahmad da sauran malamai guda shida wal wurudi zalika fi sifati wudu'i fi sifati wudu'ihi alaihi salatu wassalam kuma hakan ya tabbata a yayin da manzon Allah yake siffanta alwalarsa idan ya zo alwala iya fara wanke hannunsa sau uku sannan ya fara yin alwala min hadisi jama'a min sahaba akwai hadisi da taron jama'a sahabbai ta sawaito shi na biyu na biyu da na uku da na hudu daga cikin sunnonin alwala madmada kuskuren baki wal istinshaqu da shakar ruwa wal istinsharu da facewa wa fiha ahadithun kathira a wannan gaba akwai hadisi da yawa ijmala minha hadisu amr bin abasa daga cikin su akwai hadisin amr bin abasa annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma minkum rajulun yaqrubu tu'ahu ba wani mutum daga cikin ku da zai kusanci alwalasa fayatamadmadu ya kuskure baki wa yastanshiqu ya shaki ruwa wa yastanfiru ya faci illa kharajat ka daya wajhihi min fihi wa kayashimihi rawahu muslim ma'aikin Allah yake cewa duk wanda yazo zai yi alwala ya kuskure baki ya shaka ruwa ya face to kananan zunubansa kananan laifuffukansa Allah zai sa su dinga kwaranya suna fita tun daga fiskarsa har zuwa karan hancinsa duk zan su an fahimta kaga anan manzon Allah ya faɗi maza ya faɗi istinshaq ya faɗi istinsa saboda ka sun zama sunna a cikin ayyukan alwala bayan sunna ne kuma ga garabasa ta kwaranyewar kananan zunubai duk abin da kai laifi karami lokacin wanke hannu ka tafi da shi idan ka zo wanke fiska ma haka idan ka zo shakar hanci ma haka in ka zo wanke kafa ma haka duk kananan zunubai wannan wankin Allah iya tafiya da su ana fahimta na biyar waraddu masuwar ra'as dawowa da shafan kai min alqafa ila al-amam daga keya zuwa nan gaba inda ka fare li hadisi abdullahi bin zaid hadisin abdullahi bin zaid radiyallahu an walahu alfazun min hali ashabi sunan an akwai laffuza da yawa da aka ambaci hadisin daga wani ashabu sunan daga cikinsa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama masaha ra'asahu bi yadayhi ya shafi kansa da hannayensa fa aqbala bihima ya tafi da su wa adabara sannan ya dawo da su bada'an bi muqaddamin ra'as sai zo har gun da ya fara shafan kai din summa zahaba bihima ila qafahu sannan sai ya tafi da su har zuwa qiyasa summa raddahuma ila makanin ladhi bada'a min sannan kuma ya dawo da hannuwansa a gurbin da ya fara shafar kai din rawahu sita malamai shida su rawaito hadisi sunna ta shida alwala wa masul uznayn da shafan kunnuwa zahirihima wa batinihima cikinsu da wajensu li hadisi li hadisi bin abbas hadisin abdullahi dan abbas radiyallahu anhu Allah ta'ala ya kare da su anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama masaha bi ra'sihi ya shafi kansa wa uzunaihi da kunnuwansa zahirihima wa batinihima ya shafi bayansu da cikinsu rahu at-tirmidhi wan nasa'i hadisin imamu tirmidhi da imam an-nasa'i nan ba ta bakwai cikin sunnonin alwala wata jadidul ma'a li masil uznai sabinta ruwa yayin shafar kunne ko yayin shafar kunnuwa li hadisi abdullahi bin zayd hadisin abdullahi dan zayd fi sifatu wudu'in nabiy sallallahu alaihi wasallama siffar alwalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annahu masaha uznaihi manzan Allah ya shafi kunnuwansa bi ghairi bi ma'in ghairi allazi masaha bihi ra's bihi ra's ba da ruwan ba da jika hannun da ya shafi kansa ba an fahimta da ya jika hannunsa ya shafi kansa to da ya sake dawa zai shafi kunne sai da ya sake jika hannunsa ya dan taba ruwa sannan sai ya shafi kunnensa shine yake cewa bi ma'in ghairi allazi masaha bihi ra's da ruwan da ba shi ya shafi kansa da shi ba alhakim walbai haƙi wasu hahau suna ta takwas alwala wa tartibu bainal fada'i da jerantawa tsakanin farillai li'umumi kaulihi alaihi salatu wassalam magamiyar faɗin manzan Allah da yake cewa sallallahu alaihi wasallam fil hadisi sahih a cikin ingantaccen hadisi da yake cewa abda'u bima bada Allahu bihi ina farawa ne da abin da Allah ta'ala ya fara da shi domin Allah ce fagsilu wujuhakum a cikin farilan alwala da fagsilu wujuhakum ya fara ya kare da mi arjulakum ila alka'bai an fahimta ya manzo Allah ya jera abin siriye ne kamar yanda yazo a aya haka kuma ake biyu azgirar ta shi walima madati sunnati la amaliya ala hada tartib yayin da kuma sunna ta aiki da manzon Allah ya aikata aikace ta gudana wannan jeran da haka manzon Allah ya yi bainal arkan tsakanin wannan rukuni na alwala kama warda fi ayatul wudu kamar yadda abin ya tabbata cikin ayan alwala din falam yanqul ar rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annahu ma tawadda illa murattaban haka ba a taba rawaito manzon Allah yayi alwala ba ce da wannan tsari ba wanke kafaye ba sannan ya dawo ya shafi kai sannan ya wanke hannu sannan ya wanke fiska a tsarin da ta taho tun daga sama har ƙasa haka yake ba a taɓa rawaitowa ba ya yi wani abu saɓanin wannan wafil bukari a cikin littafin imamul bukari an na rajulan wani mutum qala li abdullahi bin zayd yace wa abdullahi dan zayd atastati'u an turiyani kaifa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yatawadda zai yu kaga dalibi ne kenan neman ilimi yake sai dai baki zabi zai yu ka dan kwatanta min yanda manzon Allah yayi alwala a matsayin ka na sahabi inda kaga manzon Allah ba sau ɗaya ba sau biyu ba to ina so ni ma ka kwatanta min yanda idon ka ya nuna ma manzon Allah yayi alwala sallallahu alaihi wasallam qala abdullahi bin zaid na'am sai abdullahi dan zai ce eh zan kwatanta ma zan yi ba fa da abi ma'in sai ce a kawo ruwa fa afaraga ala yadayhi sai fara wa hannayensa ma'ana sai fara wanki hannayensa irin wanki da sunna ko ya fara wanki hannayensa zuwa wuyan hannu fa ghasala marratayn sai wanki hannayensa biyu summa madmada sannan sai ya zuba ruwa bakinsa ya kuskure bakinsa wastan sara salasan sannan ya shaƙi ruwa a hancin sasa uku sun magasala waje hau salasan sannan sai abdullahi ɗan zai sai ya wanke fiskar sau uku sun magasala waje hau salasan ya maimaita kira sai wanke fiskar sau uku maimaice ne na mai rubutu sun magasala ya dai marratai sannan sai wanke hannunsa wanki har sau biyu marratai marratai ilal mai fakai wanki biyu har zuwa gwiwar hannu summa masaha ra'asahu sannan sai ya shafi kansa an fahimta fa aqbala bihima wa adabara sai ya tafi da shafar kan zuwa kiya sannan ya dawo da su bada bi muqaddama ra'asihi ya fara daga kansa inda gashi ya fara tsira hatta zahaba bihima ila qafahu har sai da je har kiyarsa summa radda kuma ila makanin ladhi bada minhu bihi kuma ya dawo har gun da ya fara shafar kai da hannayen nasa yi zogun da ya fara su ma ga sala rijilai kai sannan sai ma sai abdullahi dan zai ya wanke kafafun shi faƙala sai ce haka kaga wannan haka nan ra'aitun nabiya sallallahu alaihi wasallam ya tawaddau haka ido na ya nuna min manzon Allah yayin alwala sallallahu alaihi wasallam abdullahi dan zai ya kwatanta wancan bawan Allah kamar yadda ya bukata yaya manzan Allah yake alwala sai kwatanta mai yanda idon sai nuna masa shi ma'aikin Allah din yayin alwala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi hadha alhadith ja'a alwudu fara'idihi wa sunanihi murattabatan malan sai shi a wannan hadisi mun ga yanda farallan alwala suka zo da sunoni a jere ba samu sabani ba ana fahimta eh akwai ruwa da zo haka in ka raba ma ba matsala in kuma ka yi su a taron ma ba matsala ka ebo ruwa ka kuskure baki ka rage shaura ka shaka a hanci ka face yayi in kuma ka yi ma shafara kai kuskurar daban ka gama kai shakar ma daban da yayi kowane akwai ruwa da zo a kai an bayyana Allah ya samu dace ina ganin mun zo gaba da zamu tsaya insha Allah lokaci ya cin mana abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladansa abinda muka yi kuskure kuma Allah ta'ala ya yafe mana kuma wannan shi ne darasinmu na ƙarshe a wannan zango insha Allah daga yau za mu rufe darasi na mako-mako sai kuma Allah ta'ala ya kai mu bayan sallah abinda muka yi daidai Allah ta'ala ya amsa mana abinda muka yi kuskure kuma Allah ta'ala ya yafe mana daga farkon wannan karatu zuwa yanzu muna roƙon Allah ta'ala daidan mu ya karɓa mana duka abinda muka yi na kuskure ba ganganci bane ya Allah ka yafe mana Allah ta'ala muna roƙonka wannan karatu da muka yi Allah ka amfana da mu shi Allah ka sa ya zama haske a rayuwar mu ta duniya da lahira Allah ka sa ya zama ikon sanadiya ta gyara kusakuran mu da muke a wannan rayuwar ta Allah ta'ala ya sa ya zama haske a kaburburan mu bayan rayuwar mu ta duniya ta gadi Allah ka sa ya zama haske a rayuwar mu ta lahira Allah ka sa ya zama hujja gare mu ba hujja akan mu ba duk wanda yake taimakawa wajen wannan darasi ya gudana Allah muna roƙonka da mu da shi duka Allah ya karɓa mana wannan karatu daga kanmu wanda Allah ya kaddara mu za mu karanta har zuwa dukkan masu agazawa da taimakawa karatun yayi tun da kan yan media ga sunan babu dare babu rana muna tare da su tun da kan yan kwamiti na wannan maktaba da sauran mahalarta darasi da sauran masu ba da shawarwari da masu ma rubutu tambayoyi da sauran al'umma duka muna addu'a Allah ya saka kowa da alkhairi Allah ta'ala ya amsa mana wannan ibada da muke babbar addu'a muna yi ga wanda ya assasa wannan maktaba tunda dalilinsa da kuma sanadin ya gina Allah ya tattara mu a nan ba dan yayi amfani da dukiyarsa ba wajen gina wannan guda ba za mu taro anan ba sai dai kuma mu taro a wani gun to shi ma muna masa addu'a ta musamman Allah ya saka masa da alkhairi ayyukansa na alkhairi da yake da dukiyarsa Allah ta'ala ya karba masa abin da yake na kuskure a rayuwarsa Allah ta'ala ya yafe masa muna roƙa masa Allah ta'ala ya sake bashi ikon ƙara ci gaba da ayyukan alkhairi cikin dukiyar da Allah ya bashi kuma muna roƙa masa Allah ta'ala da mu duka abin da muke yi na alkhairi Allah ya amsa mana abin da kuma muke yi na kuskure da gajiyawa irin tamu ta 'ya'yan adam Allah ta'ala ya yafe mana Allah kar ka kama mu da kusakuranmu ya Allah Allah ka yafe mana kusakuranmu ka ba mu ikon tuba daga ayyukanmu na sako Allah ta'ala ka samu lafiya mu gama lafiya muna ƙara addu'a ta musamman ga mahaifanmu wanda sanadiyyarsu muka zo wannan duniya tarbiyyarsu ce ta sa har muka samu damar zama a gaban al'umma muna faɗa musu abin da Allah ta'ala ya hore mana to musamman ina neman addu'ar ku ni bisa mahaifana guda biyun gaba ɗaya Allah ta'ala ya musu rasuwa daga mahaifin har mahaifiyar duka ina roƙo sanadiyar wannan karatutuka da miki Allah ta'ala ya gafarta musu ina neman addu'ar ku da ni duka mi musu addu'an Allah ya yafi musu Allah ya karba ayyukan su na alkhairi abinda suka yi na rayuwar su na kusakure Allah ya yafi musu Allah ya sa aljanna ce makomar su Allah ta'ala ya wasa'a musu makuncin su Allah ya hutar da su a cikin kaburburan su Allah ya sa aljannar firdaus ce makomar su da mu gaba daya da su ɗin da dukkan wanda mahaifan suka mutu a nan duka muna addu'an Allah ya yafe musu gaba ɗaya Allah ya sa su aljanna gaba ɗaya muna ƙara addu'a ta musamman ga yaranmu da Allah ka ba mu Allah ka tarbiyyata mana da su Allah ka ɗora su akan tafarki madaidaici Allah ka ba su ikon aiki fiye da mu game da addini Allah ka sa samu ƙoƙarin yawa aikin addini fiye da mu ya Allah Allah ka shirya mana su shirin addini Allah ka tarbiyyantar mana da su tarbiyya ta addini ya Allah ta'ala mun roƙonka amsa mana buƙatunmu na alkhairi ya Allah ta'ala muna roƙonka marasa lafiyar mu a gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya dukkan wanda muke sa cikin addu'o'in mu ya Allah ka amsa mana da addu'arsa ya Allah da mu da su duka amsa mana ya Allah muna roƙonka mutanen wannan unguwa dattawan su da matasan su duka suna ba mu haɗin kai tunda muka fara wannan darasi har yau sai fatan alkhairi sai addu'o'i sai kallo na mutunci da zumunci tunda kan mai unguwar gaba ɗaya gashi muna tare da shi daga ciki nan da sauran manya daga cikin mutanen wannan unguwa da makotan wannan maktaba duka muna musu addu'an fatan alkhairi muna yi wa kowa Allah ta'ala ya saka masa da alkhairi iyaye mata da sauran ƴan uwa da suke zuwa karatu su ma suna sama a kullum su ma muna musu addu'an Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya taba addu'o'in su kuma Allah ya shiryar da zuriyar su Allah ya zauna da su da mazajen su lafiya muna ƙara jaddada addu'a ga ainihin wannan gari namu na Gombe Allah ya zauna da mu lafiya Allah ya ƙara mana kwanciyar hankali Allah ya ƙara mana arziki Allah ya ƙara mana wadata dukkan wani mai nema a harkar neman sa ya Allah ka buɗa masa masu sana'a Allah ya sa albarka cikin sana'arsu masu aiki na gwamnati Allah ka sa albarka cikin albashinsu masu aiki na ƙarfi Allah ta'ala ya sa albarka cikin abin da suke samu waɗanda kuma suke neman yin aikin Allah ya hore musu na alkhairi masu neman aure cikin mata Allah ya ba su mazaji na alkhairi masu neman aure cikin maza Allah ka ba su mata na alkhairi Allah ta'ala ka haɗa kowa da rabansa na alkhairi muna ƙara addu'a ga ƙasar mu Najeriya Allah ya zaunar da mu lafiya Allah ya ƙara mana zaman lafiya Allah ka mana arziki da shugabanni na gari Allah ka mana arziki da shugabanni na gari Allah ta'ala duk shugabanninmu Allah ka saita su ya Allah Allah ka gyara su ya Allah Allah ka sa masa tausiya zukatun su ya rabbal alamin Allah ta'ala wannan kunci da ake ciki da wahalan rayuwa Allah ka mana karshen su ya rabbal alamin duk wanda ya zama to iya da hannu da sanadi wajen shiga ukun al'umma a irin wannan yanayi Allah kai mana maganin sai Allah Allah dukkan abin da zaka damka a hannun bayinka ya Allah ka danka a hannun masu tausayi ya Allah idan mulki ne ya Allah ka ba masu tausayi idan dukiya ce ya Allah ka ba masu tausayi idan jagoranci ne ya Allah ka ba masu tausayin bayinka Allah ka tausaya mana Allah ka rahama mana Allah ka tausaya mana Allah ka rahama mana Allah ka tausaya mana Allah ka rahama mana ya Allah muna roƙonka malamanmu na wannan gari Allah ya saka musu da alkhairi waɗanda suka mutu Allah ya ji kansu waɗanda suke da rai Allah ya ba su tsaro da kariya Allah ya kare su daga dukkanin fitina ya Allah ka samu aikata wannan aiki lafiya mu gama lafiya ya Allah muna roƙonka duk malaman addini da duniya gaba ɗaya Allah ya wa kowa jagora kuma Allah ya saka kowa da alkhairi ɗaliban ilimi Allah ya buɗe basira Allah ya bada hazaka Allah ya bada ikon yi wa ilimin addini hidima Allah ta'ala ya bamu niyya mai kyau wajen gabatar da ayyukanmu wannan ibada da muke tinkara ta Ramadan Allah ya kai mu lafiya Allah ya ƙara mana lafiya da imani Allah ya ƙara mana lafiya da imani Allah ya korewa kowa ya yassare mana ya Allah ka yassare wa kowa cikin harkar rayuwarsa ya Allah ka taimake mu ka mana albarka a gidajenmu kamar albarka a gare mu kamar albarka a makarantunmu kamar albarka a duk sana'ar mai rabbal alamin Allah ka ba mu tsaro da kariya daga dukkanin cutarwa Allah ka tsare mana rayuwarmu Allah ka tsare mana addininmu Allah ka tsare mana iyalanmu Allah ka tsare mana masallatai da kasu da garuruwanmu ya Allah Allah ka ba mu tsaro a hanyoyinmu ya Allah dukkan wani mugu mai niyyar cutar da bayan ka Allah karka bahi nasara ya Allah Allah dukkan wani mugu Allah ka rike hannunsa Allah ka batar da tunaninsa Allah ka toshe mai basira ya Allah ta'ala ka taimake mu ka zauna da mu lafiya kama mu dawo mun nutsuwa da zaman lafiya ya Allah ta'ala muna roƙonka duk wanda ya zo wannan maktaba Allah ka mai da kowa gidansa lafiya Allah ka karba mana ayyukanmu Allah ka karba mana ayyukanmu Allah ka karba mana ayyukanmu Allahumma rabbana atina fid dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته